بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وجاتا تبتك الله سبحانه وتعالى يدعو دموان سافية جمعة يومنا عشرين لأكبر رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1439 wanda ya zo daidai da takwas ga watan shida shekara ta 2018 a kidayen miladiya mun dawo don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma tare da muka faro a kwanakin baya a tafsirin mawdu'i muna nan a cikin ayatul kursi ajiye idan ba a manta ba mun faɗi sashi daga cikin falalolin wannan aya da kuma wuraren da shari'a ta shar'anta a rika karanta ayatul kursi a cikin rayuwar musulmi da kuma ma'anan kalmomin da wannan ayatul kursi ta kunsa da kuma sashi na bayani kan abin da ya shafi ayatul kursi ɗin gabaki ɗayansa muka ce insha Allah ta'ala za mu karanta daga cikin abin da shi al'allama Abdurrahman Sa'di ya rubuta. To malam yake cewa qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam anna hadhihi al-aya lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari cewa lalle wannan aya a azamu ayatul qur'ani alal itlaq ita ce mafi girma daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma kai tsaye وأنها وأنها تعطب قارئها sannan wannan sura tana kiyaye duk wanda ke karanta ta min ash-shayatin daga sharrin shaytanu wa shurur kulliha da kuma sauran sharori ga baki daya limahtawat alayhi min ma'ani tauhid hakan ko ya faru ne saboda irin ma'anonin da ta tattara na tauhidi wal azamati da kuma girman Allah wasi'ati sifatil kamali lillahi ta'ala da kuma wato yalwan sifofin cika na Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya sifofi na cika da aka yi bayani a cikin wannan aya suna da yawa fa akhbar annahu Allah Allah subhanahu wata'ala yayi bayani cewa shine Allah mun san ma'anar Allah a karatun da muka yi mufatiha Allah ya ce shine Allah ina ma'anan Allah ma da ce allazi lahu jami'u allazi lahu jami'a ma'anil uluhiyya shine wanda yake da gabaki ɗaya safofi na uluhiyya wato na cancantan abota masa wa annahu la yastahiqu al-uluhiyyata ghayrahu kuma wani shi bai cancanci abota masa wa uluhiyyatu ghayrihi wa ibadatu ghayrihi batila da haka bauta ma wanda ba Allah ba allantar da wanda ba shi Allah subhanahu wata'ala ba batila bannani ƙarya ne baratun fil hali wal ma'ali za ta cutar da wanda ya haka fil hal a yanzu wannan rayuwa ta duniya wal ma'al da kuma makoma ranar tashin alkiyama wa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu bautan Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya hiya al-haqq ita ce gaskiya al-musilatu ila kulli kamali wacce take cincida bawa ya sadu da dukkan cika a duniya da kuma lahira kaga babu kaskanci fiye da bawa ya koma yana bauta ma bawa babu kaskancin da ya wuce wani idan mutum ya koma yana bauta ma mutum dan uwansa mutumin da yake yana da ido biyu kamar yadda kake da shi yana da harshe kamar yadda kake da shi yana da ciki kamar yadda kake da shi yana da dubura kamar yadda kake da shi yana zuwa ya tsuguna yi kashi yi fitsari kamar yadda kake yi bacci na kama shi yangyadi na kama shi rafkanuwa na kama shi rashin sani na kama shi yana bukatun taimakon masu yana da bukatun taimakon yaya yana da bukatun taimakon mota in yana son ya tafiye tafiye yana da bukatun taimakon agogo yana da bukatun taimakon rana yana da bukatun taimakon wata yana da bukatun riga tufafi na sawa to sai kuma ka mai da shi shine abin bauta ai babu kaskancin da ya wuce wannan addini to ballantana wanda zai bauta ma gunki ko wanda zai bauta ma rana ko wata ko wanda zai bauta ma duwatsu da makamantansu su waɗannan daskararrun abubuwa ne ma ko a karan kansu ba su amfana kansu idan da ka ɗauki gashiri ka je ka fara fara itaciya itaciyar ba za ta iya hana kanka daga wannan tsarin da kake mata idan da ka je ka ɗauki nakiya ka fasa dutse dutsen ba zai hana kanshi daga wannan abin da za ka yi masa kenan ashe kaskanci ne kaskancin na ƙarshe mutum ya je bauta mu wanda ba Allah shi ne na malin ke cewa bautan Allah shi kadai wanda ba abokin ba shi da abokin tarayya ita ce gaskiyar da take sadar da mutum zuwa ga kowane irin cika ba za a rena idan duk wanda ya ga kana bautan Allah to ka wuce rena amma duk wanda ya ga kana bautan wani Allah yana iya rena kai yana iya zagi a ga ka tasa wani malami kana masa sujada malamin da yake an san lokacin da aka haife shi an san idan ciwo ya same shi inda yake zuwa an san ingila aka kai shi aka yi mishi operation aka yi waye aka yi waye an san mutuwan shi an san kabarin shi kuma ce shi ne abin bauta kaga wannan kasance ya kare an mala ya ce wa annahu alhayy kuma Allah subhanahu wataala wa shine rayayye domin ya ce alhayyul qayyum ya ce shine rayayye kamilul hayat wanda yake rayuwarsa cikakkiya ce ومن كمال حياته daga cikin cikar rayuwar Allah subhanahu wataala annahu as-sami'ul basir al-qadir so shi Allah fa as-sami'u mai ji al-basir mai gani al-qadir mai iko da haka babu abin da baya ji babu abin da baya gani ba kuma shi da abin da ba shi da iko akai wannan na daga cikin abin da ke nuni akan cikar rayuwar Allah subhanahu wataala duk wani wanda ba Allah ba yana iya samun kanshi cikin rashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko kuma duk gabaki ɗayansu a wani lokaci daga cikin lokuta idan mutum yana bacci baya ji baya ne ba kuma shi da iko haka nan akwai lokacin da idan ta biyu ma amma ba ka jin abin da ake faɗi domin ana magana ƙasa ƙasa ko kuma kuskus ake ko ko maganar zuci ne mutum baya ji halitta baya ji da ka ga wannan rayuwa ce amma kaskantacciya ba ta zama cikakkiyar rayuwa akwai abin da yake kana rayuwa amma ba ka da iko a kan kana ji kana gani ki da nafasin ɗin da mutanen najeriya amma yan najeriya sun kasa kawai da mutanen ki da nafas da aka babu kwadara ana ji ana gani ko haramta a dabi najeriya an kasa kauda babu kwadara saɓanin allah subhanahu wa ta'ala al'adiru ne duk abin da ya nufata duk abin da ya ga dama zai aiwatar kuma baya tsoron mene zai doka shi ne ma'anan alhayu wanda ya ce almuhitu ilmuhu bi kulli shay'in kuma cikin abin da ke nuna maka cewa rayuwar Allah cikakkiya ce ilimin Allah ya kewaye komi ya kewaye kowa babu inda ilimin Allah subhanahu wata'ala bai kutsa babu ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa ko a tudu ilimin Allah ya riga ya kutsa wurin kuma ya surrounding din wurin gaba ke ɗaya da duk motsin da ake yi yana ƙarƙashin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ita ce ma'iyya idan ka ji an ce Allah yana tare da bayi to ana nufin yana tare da bayi da ilimi ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowa ya kewaye kowa wannan ita ce ma'iyya ta Allah subhanahu wa ta'ala ma'iyya amma gamammiyar ma'iyya in ka ji an ce Allah yana tare da bayi me ake nufi ana nufin iliminsa ya kewaye su gabaki daya duk abin da yake ba Allah ba to bawan Allah ne sama ko ƙasa ko ruwa ko tudu ko mala'iku ko wuta da aljanna duk bayin Allah ne ko al'arshi ko kursi duk bayin Allah ne to ilimin Allah ya kewaye su gabaki daya da haka shi ita ce ma'iyya din na Allah ita ce kasancewan Allah na tare da bayi in kada an ce Allah yana tare da bayi to abin da ake nufi idan kuma kaji an ce maka Allah yana tare da bayansa mutanen kirki kamar annabawa da manzanni da sauran waliyan Allah to baya ga wannan ma'iyya wato yana tare da su da iliminsa kuma yana tare da su da taimako da tallafi da agaji yana ba su kariya daga dukkan ababen ita ce ma'iyya khassa ita kuma waɗannan annabawan Allah da manzanni da malamai na Allah da sauran waliyai suke da ita ita ce Allah subhanahu wata'ala yake faɗi akan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya hakaito a cikin sautin tauba la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da sayyidina Abubakar ya razana ya firgita har ya hadisi ya zo cewa sayyidina Abubakar yana cewa ya manzon Allah idan da ɗaya daga cikin su zai kalli ƙasa inda takalmin shi ke taka to da ya gan mu yawwa da ya gan mu da a ce kawai ɗaya daga cikin su zai san koyar da kai ya duba haka to ba zai gan mu sayyidina abubakar ya razana sai manzon Allah ce la tahzan inna Allah ma'ana kada kai bakin ciki kada ka damu Allah na tare da mu to me yake nufi da Allah na tare da mu wato yana tare da mu da kariyarsa da kiyayewarsa amma in ba haka nan ba ai kamar yadda yake tare da su din kuma yana tare da kafiri ko ba haka ba kamar yadda yake tare da su kuma yana tare da kafiri in dai sanin halin da suke ciki ne yana jin su yana ganin to ai yana tare da kafirai kamar yadda yake tare da annabi to da haka yana tare da su kafirai ma iya amma ya san halin da suke ciki kuma yana jin su yana ganin su yana kuma da iko a kansu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar Allah yana tare da su ta hanyar ba su kariya da tallafi da agaji da haka ma iya kenan amma da kuma iya fasa kuma ita ce annabi Musa ya gaya mutanensa lokacin da suka ga Fir'auna da mutanensa sun doso su ga su a farkon teku shi kuma fir'auna da mutanensa ga su sun doso sai mutanen annabi musa suka ce inna la mubarak lalle za a riske mu kuma yau mun shiga uku mun bani mun lalace sai yake ce musu sai yake ce musu inna inna ma'iya rabbi sayahdi ai lalle a tare da ni akwai mahalicci na Allah ma'iya sai kawo kalmar ma'iya a tare da ni akwai Allah a to a tare da fir'auna ma akwai Allah tare da fir'auna akwai Allah Allah ya san abin da fir'auna ke yi kuma yana jin shi yana ganin shi kuma yana da iko a kansa to me yake nufi da inna ma'iya rabbi yana nufin Allah na tare da ni zai tallafa mun ya agaza mana ya kuma ba mu kariya daga sharrin fir'auna da mutane da haka ita ce ma'iya khassa ita ce kuma wancan ayat cikin alqur'ani mai girma ta tabbatar alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard ma fis samawati wa ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ما, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راجع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أشتك مغانا أكن إلمين baka sani ba Allah na tare da bayansa mutum biyu a cikin su sai Allah ya zama na uku mutum uku sai Allah ya zama na mutum hudu sai Allah ya zama na biyar ko su karu akan haka ko su a ƙarshe sai ce inna Allah bi kulli shay'in alim ashe duk maganar ilimi ake ba magana ce na Allah yana tare da bayansa ya ci kuɗi da bayansa ba maganar ci kuɗuwa bane magana ce ta ilimi tunda tun a farkon ayan ma an fara da alam ta alam anna Allah ya'lam ma fi samawati wa ma fil ard maganar ilimi a ƙarshen ayan kuma sai aka ce inna Allah bi kulli shay'in alim da duk dai magana ana yi akan ilimin Allah ya kewaye bayi da baki shine ma da yake cewa al-muhit ilmuhu bi kulli shay'in ilmin Allah subhanahu wataala ya kewaye komi har tururuwa da take motsi akan faifayayyen dutse Allah yana jin takon kafanta tako dalla dalla filla filla babu abin da ya koyi mutum al-kamilu min kulli wajhi kuma Allah cikakke ne ko ta kowace irin ko babu kofan da zaka ce anan gurin Allah subhanahu wataala ya dan samu tawaya ko misqala zarratin babu tawaya a cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala Allah yana da wato ainihin rayuwa cikakkiya ko ta kowace irin kofa mali ce fal hayyu lafazin al hayyu daga cikin sunayen Allah ya tazamman jami'a sifatiz zatiyyati tana tattara dukkan sifofin Allah na zati kamar yadda muka bayani jiya cewa sifofin Allah akwai na zati akwai kuma na aiki mun yi bayanin su je idan ba kuma sifofi na zati su ne waɗanda suke su ne zatin Allah zatin Allah ne ta kokari in samu fassarar menene fassarar zati amma nakan kasa samun fassarar zati mutum da ko za ku iya fassara zati a Hausa zati waɗansu suka ce waɗansu suka ce menene ko dai na kawo irin nashi duk sai ga dai larabcin ko kuma turanci amma ban sani ba kwararru a cikin hausa ne ne zaki na? a zaki kamar wannan kai da kafafuwa da hannu da kaza zuwa kafa shine zakin ka kenan kai na? Kaunar ta na to ai Allah ba ciki bane a farjini wannan sifa ce ai ta koyayya ce ba za ki bane ita to wani ya ce gangan jiki to ai Allah ba gangan jiki bane na sura larabci ne ko akwai wani wanda ya san an kasan mai ne zafi na? to mara ƙasar ce shakali larabci ne za ka ni dai na? to ya ce yanayi amma yanayi kuma bai nuni akan akan ƙiran halitta ko kuma ƙiran jiki yanayi tsauyan aka ce yanayi yana iya ɗaukan yanayi na guri yanayi na zamani yanayi na kaza yanayi na sanyi zafi na? eh hakikatan Allah ta kama da alkhairi haka nake so mu na? gini eh ka dan sa ta amsa daga cikin kalmar da na faɗi ne domin su ginin abin nan Allah ya je zaki kawai zaki in ka fahimce shi da larabcin sa zaki in aka ce zaki masallacin nan shine hakikan inda yake ga nan a gine da kofofi da winduna da kaza da kaza da kaza da kaza shine zakin masallacin zakin ka kai shine inda ginin halittar ka yake gashi to amma Allah ba halitta bane Allah kuma ba za ka ce gangan jiki ba sai dai kawai ka bashi a matsayin zakin Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin yanda Allah yake to shine akwai sifofi waɗanda suke da alaka da zaki akwai kuma sifofin da suna da alaka da aiki aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala yake waɗanda suke da alaƙa da zafin shi ne malik ke cewa alhayu lafazin alhayu daga cikin sunan Allah rayayye to ya haɗa duk wata sifa ta zafin Allah subhanahu wa ta'ala wal qayyum ita kuma kalmar al qayyum shine Allah zai tsama bi nafsi wanda ya tsaye da karan kansa wastaghana an jami'il makhluqati kuma ya wadatu daga baki ɗaya halittu ba shi da bukatun komi gurin kowa kamar yadda kaji an ce Allah ya daidaita a birbishin al'arshi to ba ko ya daidaita a birbishin al'arshi akan yana neman taimakon al'arshi ba tallafi ne da agaji da taimako aka yi al'arshi idan aka ce maka wani ya zauna a kujera kaga kujerar ne ta ɗauke shi take tallafa masa to al'arshi ba haka take da Allah subhanahu wa ta'ala na farko dai ba wai ya zauna a kanta bane ko ya kwanta ko ya dai ɗaukaka a birbishinta ya ɗaukaka a birbishin al'arshi ba wai kamar yadda nake zauna kujerar nan walallahi masalu a laysa ka mislihi shay idan ka ji an ce Allah ya daidaita zaka ji ana amfani da kalmar ya daidaita akan al'arshi eh a hausance ta yi amma ni nakan matsa mace a ce akan al'arshi saboda wanda ke da karancin zurfin fassara hausan shi in yi ji an ce ya daidaita a kan al'arshi sai ya ɗauka kamar yadda na zauna a kan kujerar nan haka Allah subhanahu wa ta'ala daidaita a kan al'arshi shi yasa ya fi burge ni a ce a birbishin al'arshi birbishin ta can sama sama da al'arshi an fahimci abin da nake nufi da kyau in aka ce ya daidaita a kan al'arshi a kan al'arshi idan ka buɗe kalma tana iya ɗaukan ba lalai tana ɗan fara da Allah bane amma wani kuma zai iya tunanin cewa ya daidaita a birbishin al'arshi a kan al'arshi al'arshin tana ɗamfara da Allah ko sha'ala Allah an zalik sai dai abin da ake nufi shine ya daidaita a birbishin al'arshi in ka samu al'arshi to menene ke sama da al'arshi wa fawqa al'arshi rabbul alamin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sama da al'arshi da ka duk ka riga ka fara halittu ke ka wuce sama ka wuce ta biyu ta uku ta bakwai ka wuce kurfi ta wuce al'arshi to me yake can sama da al'arshi shi ne rabbul alamin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to daka baya neman komi wurin kowa bai kuma da bukatun komi wurin kowa subhanahu wa ta'ala malai ce wa qama biha shi Allah subhanahu wa ta'ala ma shine ya tsaya ya rike duk wata halitta ga baki manyan su da kananan su fa aujada ya samar da ita wa abqaha ya wanzar da ita wa amaddaha bi kulli ma tahtaju ilayhi fi baqaiha kuma ya hada ta da dukkan abin da take nema domin rayuwar nata yau kamar mu rayuwar mutane mu dauki rayuwar mutane abubuwan da rayuwar mutane suke da bukatuwa don su wanzu suna da yawa kaga muna da bukatun iska domin rayuwar mu ta wanzu Allah ne providing in iskan da muke shi muna da bukatun abinci domin rayuwar mu ta wanzu Allah ne providing din abincin da muke abin muna da bukatun ruwa domin rayuwar mu ta wanzu Allah ne samar da ruwa muna da bukatun jini domin rayuwar mu ta wanzu Allah ne samar da jini muna da bukatun lakka domin rayuwar mu ta abin nan Allah ne samar jijiyoyi kasusuwa tsoka abin nan fata gashi duk ire-iren waɗannan abubuwan wanda yake shine kuma da su ne rayuwar ta mu za ta wanzu Allah subhanahu wataala duk shi ya samar da su yana daga cikin ma'anan al-qayyum cewa shi dai na farko ya tsaye a karan kansa ya tsaye a karan kansa farko manta da kalman wajibul wujudi da muka fassara a baya tsayuwarsa samuwarsa da karan kansa ne babu wanda ya samar da shi kuma bai da bukatuwa wurin kowa bai da bukatuwa wurin kowa mali ce fal-qayyum ya tazammanu jami'a sifatil al-fa'ali idan aka ce al'ayyun wanda ya tsaye da kansa kuma dukkan halittu sun tsaye da shi ne shi kuma ya tattara sifofin aiki na Allah subhanahu wa ta'ala wali hadha warada anna isma Allah al-a'zam wannan ne ya sanya aka taso cewa lalle isma Allah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wadanda yake idan an kira Allah da su an roke shi Allah na amsawa wa idza su'ila bihi a'afa idan kuma an roke shi da shi yana badawa aka tasgocewa shi ne Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum wannan ya zo a cikin wancan asari da muka bayani jiya fa inna hadain al-ismain al-karimain kaga waɗannan sunaye guda biyu masu girma yadkhulu fihi ma jami' al-kamalat adh-dhatiyyah wal fi'liyyah duk wata sifa ta kamala ta zati ko ta aikin Allah subhanahu wata'ala ta koma zuwa gare shi hakan aka ce kawo waɗansu sunaye guda biyu waɗanda yake gabaki ɗaya sufofin Allah na cika ta koma zuwa gare shi idan ka ce alhayyul qayyum shi ke alhayyul qayyum ma da ce wa min kamali hayatihi wa qayyumiyyatihi daga cikin cikan rayuwar Allah da kuma tsayuwansa da wadatuwansa annahu shi Allah la ta'khudhu sinatun ay nu'asun gengedi baya kama Allah wala nawm ballantana bacci لأنهما domin waɗannan abubuwa guda biyu ya ardanil makhluqi suna zakke ma bawa ne allazi ya atarihi dha'f wal ajz wal inhilal bawan da rauni ke samun sa gajiyawa ke samun sa kuma baya ke samun sa sune wanda ke da irin wannan sifofin shine bacci ke ko gingidi ke samun shi wanda yana iya rauni ya yi aiki ya yi aiki ya yi aiki ya gaji ba rauni ya samu kenan ba sai ka gagin yi ko bacci ko kuma ya yi kiyamun laili an yi tahajjud karfe ɗaya an kai har karfe hudu karfe biyar ba a bacci ba sai ga yana zaune sai kuma ga bacci na kama shi to wannan kaga rauni ke ko kuma gajiyawa ba shi da lafiya ba ya lafiya kaga babu lafiya za ka samu tugina wani lokaci ma za a yi mishi alluran bacci ko kuma alin hilal koma baya koma baya yana yana yana tauri amma tsufa ya zo mishi tsufa ya zo masa sai kuma ga tsoho ana da ana gingiri wani lokaci maka ga ana bacci ko abin da ya kama da sai malai ke cewa wa yunazzahu anhuma dhul azamati wal kibriya wal jalal amma waɗannan matsaloli guda biyu matsaloli guda biyu gyangyaɗi da bacci ana tsarkake su daga zul'azamati wannan ma'abucin girma wal kibriya da isa da fankama wal jalal da kuma girma ana tsarkake Allah subhanahu wataala daga waɗannan abubuwa guda idan aka je filin yaki sai sojoji suka yi bacci ba za a yi galaba a kansu ba za a yi galaba a kansu ya nuna nau'in na ƙasa ne idan aka je ɗakin jarabawa sai mai rubuta jarabawa sai ya bacci ai an gama da shi in dai an shiga ɗakin jarabawa ana shiga kawai sai bacci to wannan an riga an gama da babin shi ba zai kai labari ba sai dai kawai ji ana aisa mitin ɗin faifas sauran sauran minti biyar shi kuma a lokacin ya farka da bacci kaga gajiyawa ce rauni ne ko ma baya ne wa akhbar annahu Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa lalle shine malikun malikun li jami'i ma fis samawati wa ma fil ard domin ya ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya ce Allah ya ba da labari cewa shi ne mamallakin duk gabaki ɗaya abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa kullum duk abin da ke cikin sammai da ƙasai da sammai da ƙasai ɗin gabaki ɗaya abidu bayin sa ne wa malikuhu kuma ababen mallakinsa da haka da samman da abin da ke cikinsu da ƙasai da abin da ke cikinsu gabaki ɗaya mallakin Allah subhanahu wa ta'ala ne haka nan abin da ke cikin hannun su abin da ke cikin hannun san mai da kuke da don mallakan Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa zai juya ta yanda ya zai juya ta yanda ya ga dama kuma babu wanda ya sai ci da ni yanzu dubi kamar tekuna kamar rana da wata a cikin alamomin tashin alkiyama wa'yansu irin mu'amala Allah zai mutu wanda yake tabbas ya nuna maka su dinnan ba karan kansu suke ba sa mallakan kansu kuma na wani ne yadda shamsu kuwarat rana kuwarat ina ma'anin kuwarat idan aka cure ta aka jefa ta a cikin kan jahannama shine wannan kuwarat rana kenan makomanta kenan jahannama za a jefa ta gama assignment ta gama aikinta wallahu alam kila ma daga jahannama Allah ya samu ya samu ya samu mana ita saboda irin bala'in bakin da tashin mutum amma idan tashin kiyama ya zo sura ta za a yi a jefa ta cikin jahannama shine ma'anar kura wa idan nujumun kadarat taurarin nan duk sun faffado sun gama aiki wa idan jibalu suyarat duwatsu su ma sun gama aiki an tafiyar da su duwatsu duk girman dutse ga zaga yana tafiya wata rashe ba da tansarwa jami'atan da ke ta mabu marar saha kamar yadda kasan kirage zai na tafiya haka nan duwatsu an cire musu nauyi sun zama fafalo haka nan suke suke tafiya kawai ka zana ganin iska mai kada shi ne ma'anar idan jibalu suyya wa idan isharu uqilat al-ishar raquma masu ciki suna gab da haihuwa wanda yake a wannan lokacin ana jin cewa jari ne kwarai da ta dukiya ce amma uqilak an kyale ta kokar zata ma bai ba wanda ke da bukatun sa dukiya manya manya an ka kawo da kai da gudu wa idhal biharu sujjarat idan tekuna aka mai da su suka koma wuta sujjarat kenan aka mai da su balbalin bala'in wuta teku ya koma kuma wuta ai mun san teku ruwa ne to amma kuma an mai da shi wuta kaga ta zama kishiyan kanta kenan to dubi ire-iren waɗannan abubuwan duk yana nuna maka cewa ashe waɗannan duk bayi ne na Allah kuma Allah subhanahu wata'ala yana juya ku yin ya daga dama dubi zuciya inda Allah ke juya ta jiya ba abin da kake so kamar abu ka ba amma yau kaji abin ya fita a ranka baka kaunar shi dubin da mutum ke zuwa yana taɗi idan yana neman aure ya je taɗi ya rubuta wasiƙa ya text message ya sami abin makarufi ya hana mahaifiyin shi ya hana mahaifinsa ya yarda bin zai je kan budurwarsa kai akwai ma wani wanda ya taɓa zuwa mun ni ya zo ma ba wani ba ya zo da ƙur'ani shi zai sittin sai Allah ga baka malam da Allah ina son a fanshi wannan Qur'ani nace subhanallahi me zaka da abin da zaka sai da Qur'anin ka yace mu wallahi tallahi ya amfani dini bai ba ruwan shi ko sisi ba wai bai ba ruwan shi ko sisi ba shine zai sai da Qur'anin shi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ya samu abin da zai ba ruwan shi to irin wannan matan wanda ruwa da iska bai hana ka zuwa gidan gidansu amma ana nan ana nan wata rana sai ga an daga hannu an kai masa mari sai kaga ana wallahi na saki saki ɗari ko saki dubu domin da Allah ya juya zuciya daga soyayya ta koma kiyayya wani kuma za ka ji kake jinin shi a duniya amma wani lokaci ka ji kuma babu wanda kake so a duniya kamar shi to dubi inda Allah ke jiyo zukata haka wannan ya nuna zuciyan ba ita take gudanar da kanta ba akwai mai controlling din ne a bayan kai to duka wannan yana daga cikin wato ainihin rayuwar Allah da kuma qayyumiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala malai yake cewa kuma shine mamallakin sammai da abin da ke cikin su da kasai da abin da ke cikin su malai ce la yafaruju ahadun minhum an hadha al-wasl lazim babu wani daga cikin halittun Allah da ya fita daga cikin irin wannan sifa ta lazimi din wannan sifan ta lazimta kowa cewa Allah shi ya mallake shi kuma shi yake juya shi inda ya ga dama wa huwa al-maliku li jami'il mamalik Allah shine mamallakin mamallaka duk wani wanda ya mallaki wani abu to Allah shine mamallakin shi da abin da ka mallakan da kai da kai mallakan ka baki din ku ko mallakan Allah wani ya baka kirji ya ce ai wannan ido na ne to da idan da kai kanka ga mallakan Allah wannan gida na ne da kai da gidan naka mallakan Allah ne mata ta ce da kai da matar ta duk mallakan Allah ne mota ta da kai da mota duk mallakan Allah ne ila an fahimce da kyau da haka Allah shine malikul li jami'il mamaliki shine mamallakin mamallaka da abin da suka mallaka gaba ɗaya huwa allazi tasafa bi sifatil mulki al-kamil kuma shine ya sifantu da sifofi na mulki cikakki wal mutasarrifu tani wal mutasarrifu tamu annabi da kuma shike jujjuya al'amura cikakken jujjuya a cikin wadannan halittu kamar da muka sha bayani cewa duk wani wanda yake da mulki mulkin ce kana yake ba cikakkiyar mulki bane ba cikakken mulki bane mulki ne nace kana yi ka na suna kawai ramzi ne dan wani alama ne aka bashi a ce wannan shine ke mulkin Kaduna mulki ne nace kana yi saboda mulkin shi in ba shi da yan sanda mulkin nashi ya kai in ba shi da kwamishinoni da daraktoci mulkin nashi ya kai in ba shi da ma'aikata a education a health a waye mulkin nashi ya kai mulkin na shi akari za ka ba mulkin to amma Allah subhanahu wataala shi ba haka mulkin sai ke shi Allah mamallaki ne min cikakken mulki tun kafin ya halicci kowa tun kafin ya halicci kowa al'arshi ita ce farkon halitta kamar da ya zo a cikin hadisi al'arshi ita ce farkon halittan Allah subhanahu wataala to tun kafin halicci al'arshin Allah Allah mai cikakken iko ne mai cikakken mulki sifan cika na mulkin Allah subhanahu wataala ta tabbata da Allah kamar yadda ka san zatin shi bai da farko haka nan cikan mulkin ma ba shi da tun ka da ma ya samar da komi ya samar da komi mulkin Allah cikakkiya ce wa sultan wal kibriya haka nan mulki da kuma isa duk sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mafi cikanta wa min tamamu mulki na daga cikin cikan mulkin Allah annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi idnihi babu wanda ya isa iya ceto a gaban Allah sai da izinin duk wannan isa ne da mulki na Allah subhanahu wa ta'ala cewa babu wanda ya sai ceto abinda ake kira ceto shine tsakaita wani wurin nemo amfani ko tun kada sharri tsakaita wani wurin nemo amfani ko tun kada sharri wato ka samu wani tada fasi ka sanya shi domin cimma manufarka ko kuma tun kada wani abu da kake so wanda yake neman aiki sai ka zo ka samu wani abokin wanda zai dauki aikin sai ka ce don Allah ga takadduna ina son wani ya bani aiki to ceto zai maka ka tsakaita shi ne wato ya zama a tsakiya tsakankaninka da abin da kake nema ka cimma to ceto ke za a kore ka aiki sai ka samu wani ka ce to na samu labarin za a kore ni aiki amma ina neman ka ce maka mani to ka tsakaita shi ke ceto ke to ranar tashin alkiyama ma akwai ceto akwai ceto za a sami wanda zai shiga tsakankani tsakankanin bayi da Allah subhanahu wata'ala wanda yake zai samar ma bawa da rahama ko kuma zai tunkuɗe mishi azaba to wannan shi ake kira ceto ceton nan nasu ya zo da cewa annaba da manzanni za su yi ceto nasu ya zo da cewa azumi ma zai ceto Allah ka sa azumi ya cece mu ga mu muna azumi yanzu Allah ka sa azumi ya cece mu zai ce ya Allah na hana shi bukatun shi da sha'awoyin shi ne da kullum da ka ya Allah ka bani ceton ka kaga azumi ya zama side passing kenan tsakankaninka da abin da kake kwaɗi na rahamar Allah kake tsoro na azaban Allah sai azumi ya roki to ya Allah a bani ceton sai Allah ce to an ba haka nan alqur'ani zai ce zai ce ya Allah na hana shi bacci da daddare tahajjud ya miƙe na tai qiyamul layli ya miƙe na tai karatun alqur'ani ya miƙe na tai na hana shi bacci da daddare haka ya Allah a bani ceton haka qur'ani shi ma zai ce haka nan yara ƙanana da suka mutu kafin su balaga su ma za su yi ceto za a ce to yara ku shiga aljanna yara ce ya Allah ina muka ga shiga aljanna ba muka uwa da uba ba ka gayyato mahaifina da mahaifiyata tare za mu shiga shi ma nan ceto ne haka nan salihan bayan Allah su ma za su yi ceto kamar da Qur'ani da sunna suka tabbata da haka masu yin ceto suna da yawa amma duk cikan masu yin ceton nan babu wanda zai ceto illa bi izini sai in Allah ya bashi izini ya ce ce sannan kuma sai in Allah ce cetowa ne ba wai tun a duniya ne zaka shirya ta ba ko shirya to shehi yaya ya ce a zan cece ka kwantar da hankali shi wane ya cece shi ballantana har ya samu tabbacin cewa zai ceto ni ranar da yake bala'in tashin hankalin da ke ciki ba kuma mace ranar da nan take za ka ga yaro ya zama saboda bala'in tashin ranar da mutane za su fito kalfarashin mabasu ga sunan kamun fari an watsa su kowa yana da kanshi nafsi nafsi a wannan lokaci kaga sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala tabbata da daga daga to dan haka ba wai shirya ta ake a duniya ba gobe kiyama ne Allah subhanahu wata'ala zai ce ne ce kuma shahidai za su ce suna cikin wanda za su ce to a gaban Allah wanda ya mutu a wurin yaki za a ba shi ceton mutum saba'in daga cikin dangin shi wanda yake dacin duk yan wuta ne duk wata Allah ya rubuta su shiga amma Allah zai ce na yadda kai ce kuma je ka ceto wani da wani da wani da wanci da wanci da wanci da wani da wanci je ka ceto shiga aljanna shine wala shafa'una illa liman yartaba sai wanda Allah ya yarda da shi a wata aya ce wa radiya lahu qawlan Allah ya yarda da shi da aikin sa to sai Allah ya ce a cece shi to shine malik ya cewa duk daga cikin abin da ke nuni akan cikan mulkin Allah gobe kiyama babu wanda yake ceto sai da izini kai ba ma ceto ko magana ma kawai la yatakallamu illa man adina lahu rahman wa qala sawaba magana ma babu wanda yake magana gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai da izinin Allah to ballanta naka ce to kai wani ko kai wani sai da izinin Allah malai ce fa kullul wujha wa shufa'a duk wani mai matsayi mai kima wanda yake sai ya tallafa ya ceto abidul lahu to bawa ne ga Allah babu wani abokin Allah ko abokin tarayyin Allah wurin juya akala na bayi babu duk bayi ne ga Allah duk wanda kaji mun lissafo din cewa zai ceto annaba da manzanni da salihan bayan Allah da alƙur'ani da azumi da waye duk bayan Allah bi itibar qur'ani a matsayin shi da mushaf in ka dauke shi mushaf in ka dauke shi a matsayin mushaf ya zama bawa ila mafani in ka dauke shi a matsayin mushaf kaman qur'anin da aka rubuta shi a fallan takaddu saboda qur'ani ai asalin qur'ani ai magana ce masmu abin ji ne amma sai gashi an ɗauki takardu an rubuta alƙur'ani mai girma an kuma rubuta shi da tawada da aka tawadan bawa ne takardun bayi ne na Allah ko ba haka ba takardun bayi ne na Allah to wannan ne yazo a cikin hadisi cewa gobe kiyama za a zo da alƙur'ani mai girma sai ƙur'ani ya ce ya rab ya Allah ya mahalicci Allah wani ya kasance yana karanta a duniya ya Allah ka shaba mai kwalliya to irin wannan rudanin ne sai wani daga cikin masaronin malanta sai ce to qur'ani halittan Allah ne bayan an ce ne za a zo da mushaf in aka ce mushaf ba shine alqur'ani ba mushaf daban mushaf shine alqur'anin da aka rubuta a cikin takaddu aka yi amfani da tawada an fahimta shi yasa ko rantsuwa ne ba za ka ɗauki irin wannan rantsuwan da ake yi ba mu san asalin shi ba a ɗauki mushafi a yi rantsuwa da shi a cikin shi akwai maganan Allah akwai kuma halittan Allah ba a yi mu a cikin magabata ba mu san hanyar wani tsara alƙur'ani ba ɗauko shi a ciro shi daga cikin zafaka a ce ka je kai alula za ka saba ba wani saba abin da muka sani a cikin alƙur'ani mai girma shine rantsuwa shine rantsuwa mutum ya rantsuwa arba'a shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin wal khamisatu anna la'nata Allah alayhi in kana min al-kadhibin ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وكما تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله رسواتي أما في أن تجي قرآني أن طبع أنم بنسان أصلي شيء بكتين أيك مغدا وشين ما ليك سوى دباين الله مماليك لا لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم فذا سبباتا زوا ga ceton kowa ba sai da izinin Allah kamar yadda Allah ke cewa kul lillahi shafa'atu jami'a ka gaya musu cewa ceto ga baki ɗayanta ta Allah ce ceto tana da nau'o'i daban-daban insha Allah ta'ala cikin karatu takan tauhidi za a suke bayani akan Allah yake cewa lahu mulku samawati wal ard Allah shi ke mallakan samai da ƙasa da baki ɗaya wala yashfa'una illa liman yartada su masu ceto ba ta yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda a ji a cece shi wala yarda shi kuma Allah baya yarda illa amman qama bi tauhidi sai ko wanda ya kai da fata a kula da tauhidi wattaba'a haka ne bi tauhidi wattaba'i rusulihi kuma yabi manzannin Allah sallallahu wa sallamu alaihi faman lam yattasid bi hadha duk wanda bai sukanta da abubuwan nan guda biyu ba bai tsaye da tauhidi ba ya rika raba kafa yana bautan Allah yana bautan wani Allah yana shirka da Allah saboda neman mulki ko saboda neman suna ko saboda yemencenin din wata kujera ta siyasa ko ta sarauta da aka bashi ko kuma saboda yana son auren wata ko yana son ya mallake wata sai ya je ya shirka da Allah to duk wanda ya sufanta da shirka da Allah ba shi da rabo a cikin ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto bare shi alkhairi amma wanda ya tsara tauhidi babu shirka manya da ƙanana waɗanda suke faruwa akan kurakurai kuma ana yi ana istighfari Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam irin kurakurai da ke fitowa a cikin harshen mutum bai kudurta ma'anan ba amma sai ya faɗi wata kalma kamar ta shirka a harshen sa to irin waɗannan kwarafaran irin wannan addu'an yana kan kare amma mutum ya nisanci shirka da Allah babban shirka to idan mutum ya kiyaye wannan kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to lalle zai samu ceto a gaban Allah shine wanda ce fa man lam yaktasif bi hadha duk wanda bai sukunta da wannan ba fa laysa lahu fi shafa'ati musibun ba shi da rabo a cikin ceto ranar tashin kiyama wa as'adun nas bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa ribata amfanin shetan annabi sallallahu alaihi wasallama man qala la ilaha illallah khalisun min qalbi shine wanda yace la ilaha illallah kuma akwai cikakkiyar ikhlas akwai cikakken ikhlasi a cikin zuciyarsa wannan haka yazo a cikin hadisi thumma akhbar sannan Allah ya bada labari an ilmihi alwasi' almuhit akan ilimin sa yalwatacce wanda yake wa komi wa annahu ya'lamu ma bayna aydil khalaiqi min al'umuri mustaqbala allati la nihayata laha Allah ya bada labari cewa ya san gaba ya san abin da ke gaba gabayin ta gabaki daya abubuwan da ke gaba gabayi wanda ba su da iyaka Allah subhanahu wata'ala ya san su wa ma khalfahu da abin da ke bayan su min al'umuri madiya na daga al'amura da suka gabata Allah ce la hadda laha wanda ita ma ba ta da iyaka Allah subhanahu wata'ala ya san ta gabaki daya da haka abin da ke gaba gare mu gaba gaba gaba gaba gaba gaba gaba daga nan har tashin alkiyama daga nan har shiga wuta da aljanna in an shiga aljanna me zai ci gaba da gudana ga yan aljanna in yan wuta sun shiga wuta me zai ci gaba da gudana da yan wuta har ya zuwa babu iyaka babu kanshi Allah subhanahu wataala ya kanshi filla fillan ba wai zuwa tashin kiyama ba abin ya wuce tashin kiyama yanzu an yi tashin kiyama yan wuta sun shiga wuta to me zai ci gaba da gudana a cikin wuta akan ɗaiɗaikun yan wuta yan aljanna mun shiga aljanna in Allah ya yarda me zai ci gaba da gudana akan mu yan aljanna daga nan har ya zuwa babu iyaka duk Allah ya san filla fillansa to haka nan kuma abinda muka baro a baya baya baya baya baya baya baya daga nan har ya zuwa halittar babanmu annabi adam har ya zuwa kafin babanmu har ya zuwa abinda Allah so wanda shi ma ba shi da iyaka Allah subhanahu wataala shi ya san yana da ilimin shi fillah fillah masu kimiyya sun kirdado a wani rahoto da na ji suna cewa duniya ana harsashen duniya ta kai shekara miliyan goma duniya ta kai shekara miliyan goma miliyan goma baya duniya ta kai a iya harsashen to ai wannan sun faɗi abin da suka sani a harsashe ke amma hakikanin ilimi yana wurin Allah subhanahu wa to shekara miliyan goma gabaki dai Allah yana da filla-fillan abubuwan da suka gabata shekara miliyan goma wannan iya kyardar su kenan da aka ilimin Allah ba shi da iyaka ba shi da gaba wa annahu la takhfa alayhi khafiya babu abin da ke koyuwa ga Allah ya alamu kha'inatul a'yun saboda tsaban zurfin ilimi ya san ha'incin ido wa ma tukfi sudur da kuma abin da zukata suka yi ha'incin da ido ke yi irin kiftawan nan da yake bada yanki ko kuma irin kallon nan da ma'abuta soyayya ke mu junansu ha'incin ido ke ko irin bada yankin da kake yi ko kifta irin nan da ake yi ko kallo irin na soyayya ko kuma kallo na ishara akan wani abu duk ga baki dai Allah subhanahu wataala ya san kuma ya san abin da kira za su kafu wa indahu mafatihul ghaib kuma mabudan gaibu ga baki dai suna wurin Allah la ya'lamu illa hu babu wanda ya san sai shi Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr mabudan gaibu kamar da suka zo a cikin wata aya sune inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wannan sune mabudan gaibu babu wanda ya san su sai Allah indahu ilmu sa'a sanin yaushe ne tashin alkiyama manzon Allah bai sani ba mala'ika jibril ma bai sani ba shugaban mala'iku da shugaban talikai gaba ɗaya babu wanda ya sani babu wanda ya san tobar latinani ko kai ko wani babu wanda ya san yaushe ne tashin alkiyama ko inna la inda ilmu sa'a wa yunzil ghaib al'amarin saukar da ruwa babu wanda ya san cikin hakikan al'amarin saukar da ruwa sai Allah amma me ake nufin aka ce al'amarin saukar da ruwa ba wai an buga lissafi an gano ruwa zai zai sauko karfe takwas ba ba nan ake magana wannan bawa na iya sani wa ma utitu min al-ilmi illa qalil Allah ba da ilimi kadan amma amma shin gwargwadon nawa ruwan zai sauko dugo nawa kai ne kake amfani da lita ko kake amfani da jarka amma dugo nawa Allah ya tsara ruwan zai sauko kuma idan ya sauko idan ya sauko karkashin ƙasa idan ruwan ya haɗu wannan dugon wani kogi zai tafi wancan wani teku zai tafi wancan wane zai sha wancan wane zai wanki da shi wancan wa zai amfana kila an fahimta dalla dallan abin da ke da alaƙa da wankan babu wanda ya ce maka san wannan ko mun buga wani kimiyyarsa ba zai ce to na gano ɗugon ruwan da ya zubo a nan gurin ga wanda zai amfani da shi malam wane ne kuma zai amfani da shi ta hanyar sha ko ta hanyar wanki ko ta hanyar kaza in kuma aka yi zai nutse a ƙarƙashin ƙasa gwargwadon abu kaza akwai wanda ya sai san wannan shine ma'anan wayunzil ghaib wa ya'lamu ma fil arham shi ya san abin da ciki ya dauka shi ma ba kamar yadda wani suke kaje wani malami ya ta karkare na ce maka duk wani likitan da ya ce maka wai ya san abin da mahaifa ta dauka mace ne ko namiji makareci ne kai malamin kai ne makareci domin wannan hakika ne zahiri ne haskawa aka yi duk abin da aka haska yanzu ka shi malamin ne na haska ku yana ganin duk abin da aka haska ana iya ganin shi amma wanda ke cikin cikin nan shin zai zama sa'idun am shaqiyu dan wuta ne ko dan aljanna idan ya zo duniya shin zai zama fari ne zai zama baki ne zai zama mai yawan fushi ne zai zama mai taushin hali ne zai zama mummuni ko zai zama kafiri zai zama fasiki ko zai zama salihi wani irin abinci zai ci ya gwargwadon abin da zai ci ina zai taka so nawa zai miƙa hannu shinkafa adadi nawa zai ci kwaya kwaya masara adadi nawa zai ci kwaya kwaya tumatir kwallo kwallo nawa zai ci tattasai kwallo kwallo nawa zai yi aure zai hayayyafa ya'ya nawa zai haifa ya'yan ya za su wannan dalla-dallan ai Allah kaɗai ya ke ɓanta da ita da haka duk wani likita ya haska ya gano wannan mace ce ko namiji kuma za a yi dai sha biyu ga watan zilhijja to likita ka yi kokari amma wa ma'utitu min ilmi illa qalil an baka ilimi kaɗan ne amma in ka auna da abin da Allah ya sani dangane da wannan cikin sai ka kai likita ba ka san sirri ba to shine shine ainihin wa ya'lamu ma ta'lamu kuma ta dirina nafsun ma za ta tsiba gadan babu ran da ta san abin da za ta yi gobe mukan tsara abu gobe amma goben kila muna cikin kabari babu wanda ya sani mata yi musan da ayi arbin ta mutu babu wacce sai za ta ce ta san inda za ta mutu yana dai nan dai muna ta lallaba ka siyo sabuwar mota ana cewa kamar na ashe ita ce ajalin ka gina gida kana ganin kamar an daidaita komai ashe gidan ne ajalin an yi maka sabon wayarin a gida ashe shine ajalin ka yi aure ashe mata ce ajalin kowanne da hanyar ajali babu wanda ya ce ya san hakikan nan da masalan za ta kasance to shine Allah yake cewa ya alamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke cikin tuddai da abin da ke cikin tekuna har ake cewa ma halittun da ke cikin teku ya fi halittun da ke cikin tudu yawa ma tasbaqu min warqatin illa ya'lamu babu wani ganye ko wata itaciya da za ta za ta tsinke ta faɗo face da ilimin Allah illa ya adama face shi Allah ya san ta wala habbatin babu wata qaya fi zulumatil ard wacce za a haka kasa a sata ko kuma aka ta fadi Allah shigar da ita cikin karkashin kasa har ce tsuru to gabaki ɗaya tana cikin ilimin Allah subhanahu wataala da ka duk noman da ake yi a duniya a haka kasa a sa shinkafa ko a sa masara ko waki ko iburu ko alkama ko a sa maiwa ko a haka kasa a sa tumatir ga baki ɗaya waɗannan a ɗaiɗaikun su Allah ya san su kuma ya san abin da za su fitar ya san waɗanda za su ci su ya san in sun ci ga abin da za su yi ga baki ɗaya filla fillan su Allah subhanahu wa ta'ala ya san wala ratabi babu wani danyen abu wala ya bisu ko busashen abu illa fi kitabin mubin face Allah ya san shi kuma ya sa an rubuta shi a cikin lauhul mahfuz wa anna al-khalqa kuma lallai bayi la yuhitu ahadun minhum bi shay'in min ilmi Allah wala ma'lumatihi babu wanda yake iya kewaye wani abu cikin ilimin zatin Allah ya ce na san Allah na da sifa iri kaza ko kuma Allah yana da suna iri kaza babu wanda ya san wannan wala ma'lumati ko kuma ilmuman da Allah ya sani sai da izinin Allah subhanahu wataala illa bima sha'a minhum face da abin da Allah ya ga dama a ciki ya ga ya mutum wa huwa ma atla'ahu alayhi min al-umuri ash-shar'iyyati wal qadariyyah ita ce abin da Allah ya ga dama ya sanar da bayi na daga hukunce-hukunce na shari'a da kuma al'amura na ƙadda abinda Allah ga dama ya sanar da kai sai kada an ce ai wani ƙwararre ne gurin tafsiri wani ya san hadisi wani ya san fito wani ya san tarihi wani ya san kaza duk Allah ne ya sanar da su ya zama cikin al'umuri shar'iyya kenan akwai kuma al'umuri qadariyya an san cewa idan aka hada hadari to ana sa ruwa zai sauka idan aka gama ta da ciki ana fatan zuwa wata tara za ta haihu idan aka ga yawo ana fatan in dai shekaru tafi da shi zai girma wannan al'amura ke na kadda to duk Allah subhanahu wata'ala shi ke sanar da bayan sa wannan wa huwa juz'un yasirun jiddan bin nisbati ila ilmi al-bayi to duk abin da bayi din nan ka suka sani idan ka gwama shi da ilimin Allah to abu ne dan kankanin kankanin kankancin abin da Allah ya sani تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته gabaki da ilmoma idan ka gwama su da ilimin Allah to narkewa suke yi idan ka gwama ilmoma gabaki ɗaya na halittu da ilimin Allah to ilimin halittu gabaki da ilimin bayi narkewa zai yi amma ƙala a alamul makhluqat kamar yadda yake mafi girma daga cikin halittun Allah suka ce wa humur rusulu wal mala'ika sunu ainihin manzanni da mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ya Allah sarki ya tabbata gare ka ba mu da wani ilimi face abin da ka ilmantar da mu ya Allah wannan shine ma'anan ya alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum thumma akhbara an azamatihi wa jalalihi sai kuma Allah ya bada labari akan girman sa da buwa da isansa wa anna kursiyahu sha lalle kursiyansa wa sai as-samawati wal ard ya yalwace sammai da kasai wa annahu qad hafizahuma kuma Allah subhanahu wataala shi ke kiyaye sammai da kasai bima fihi ma min al-hawali da abin da ke cikin sammai da kasai na duniyoyi duk gabaki ɗaya suna cikin kullun Allah subhanahu wataala wannan galaxy galaxy da Allah subhanahu wataala ya tabbata sama kowace galaxy tana dauke da taurari Allah kada ya san iyakansu galaxy ɗaya tana iya daukan taurari miliyan 100 taurarin nan fa kowace a karan kanta duniya ne dan wannan duniyar ma ta ma ɗaya daga cikin taurari ne mu za ka ji ana cewa akwai a akwai jupiter akwai uranus akwai wane ne akwai wane ne kowanne daga cikin taurari ne kuma duk idan ka gama tattara su suna karkashin wata galaxy ne guda ɗaya kamar wani kamar ka ce rukunin angowi anguwan kwarbai ga gidajen da ke ciki idan ka je anguwan bishar ga gidajen da ke wurin anguwan kofan doka anguwan kaza da haka haka nan Allah subhanahu wata'ala ya sanya taurari rukuni rukuni anguwa anguwa to kowane rukuni ana iya samun rukuni idan akwai taurari duniyoyi sama da guda ɗari sama da guda ɗari waɗansu sun fi duniyar mu girma waɗansu na daidai da ita wasu suna ƙasa da ita to ire-iren waɗannan duk suna ƙarƙashin galaxy ɗaya ne to Allah kaɗai ya san kuma iya adadin galaxy da suke kuma duk bai gagari Allah subhanahu wata'ala ya kula da su ya jujjuya su yadda ya gani bil asbab Allah yana jujjuya su ne yana kiyaye su ne da waɗansu sababba da ya sa wan nizamati da waɗansu ka'idoji da tsare-tsare da Allah ya yi Allah ce ja'alaha ja'alaha Allah fi makhluqatihi hakan Allah ce ja'alaha Allah fi makhluqatihi wanda Allah subhanahu wataala ya sanya su a cikin halittunsa ga baki da da haka wato Allah na gudanar da bayansa ne akan wasu tsare-tsare an tsara kullun rana ta fito daga gabas ta fada yamma haka aka yi mata wannan tsari an sanya cewa ƙasa ta tsaya cakkatar ta tambal-tambal ta hanya an karkafa duwatsu wannan wata ka'ida ce sababi ne Allah subhanahu wataala ya samar an sanya tekuna su kewaye duniya an sanya rafuka da ƙoramu a cikin ƙasashe saboda amfanin mutane an ɗaukaka ginin sama cin ƙololuwa kuma Allah ya kiyaye ta ba za ta faɗo ba a kan bayansa ire-iren waɗannan ƙa'idoji dokoki da sababba da tsare-tsare da Allah yi da wannan yake gudanar da ainihin halittunsa ga baki ɗaya wa ma'a zalika kuma tare da haka fala ya ulu ayyukilu baya ma Allah nauyi baya gajiyar da Allah hibbuhuma kiyaye duniyoyin gaba ki ɗaya kiyaye sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin likamalihi likamali azamati saboda cikan girmansa wa kowace iktidarihi da kuma karfin ikonsa wa sa'ati hikmatihi da kuma yalwan hikimarsa fi ahkamihi akan halittunsa gaba ki daya duk waɗannan abubuwa su suka cancantar da Allah subhanahu wata'ala ya zama ya tsayu da al'amarin sammai da kusur ya rike su ba sa wato ainihin wancan sama ba ta faɗo mahalittu ba ƙasa kuma ba ta cikin baltan balta kifar da bayi ba to ina ganin ya kamata mu tsaya sai gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi zuwa al-aliyu al-azim sai mu ƙara shi wannan gaba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu kansa kuma Allah ya ba mu tasirin sanin Allah wanda ya san Allah hakika ya kamata ya tasirinsu da sanin Allah muna fatan Allah ka sanar da mu kanka kuma Allah subhanahu wataala ya tasirin ya tasirantar da wato sanin nasa a cikin zukatan mu da kuma gaban a magana ta karshe a wurina insha Allah ta'ala kamar yadda muka faɗi cewa sallan idi za a tsaida ta karfe bakwai da kwata a masallacin lokaci karfe bakwai da rabi a masallacin cika a masallacin dakaci cika ji kuma karfe takwas to abinda muke fata shine a yi ta yama idi da wannan saboda kaga sabon tsari mutane suna da bukatun wayar da kai akan wannan firayin da ake tsammani na farko kenan kuma a shawarci mutane yadda za su yi shiri saboda waɗansu za su ce sai sun gama sallan asubahi za su je gida su yi wanka kana iya rasa sallah kyan shi tun da dai ka saba tashi ta hajji ka saba ka saba tashi ta hur to ka kintsa tun kafin sallar asubahi da dama daga cikin magabata suka wuce sallar idi daga sallar asubahi kamar irin sayyidina abdullahi dan umar irin su sa'id bin musayyib da makamantan sukan wuce iri tun asubaki waɗansu daga cikin magabata kuma sai rana ta fito sannan suke kama hannun ido amma dai abin da ake fata dai ka isa wurin da wuri zuwa iri da wuri na da nashi muhimmanci to a shawarci mutane su shirya tun kafin sallan asubaki abin da ya ɗan rage musu to sai su ƙarshe bayan sallan asubaki a shawarci mata su girka abincinsu tun cikin dare saboda dama an saba girka da daddare a yi safar da shi sai inda yake idan an tashi kafin a tafi za a sa wani abu a bakin salati a shawarce su sannan kuma maganin zakkan fit da kai a ilmantar da al'umma cewa kada wanda ya ganganci sai ya dawo idi kowa ya tabbatar da ya fitar da zakkan fit da kansa tun kafin fitansa idi kuma cikin sauƙin addinin musulunci ya sanya ana da daman kwana biyu kafin sallah a fita da da da zakan fidda kai ko kwana ɗaya kafin kaga kenan tun daga ranar 29 kenan ko ranar 29 da takwas kenan yau yau da takwas kenan da tara talatin haka yake to kaga tun tun kwana tun ranar 28 mutum zai iya fitar da zakan fi zakan ɗinsa da ashirin da tara har ya zuwa safiyar sallah to da kaga ashe shari'a ta yi hikima da ta buɗe mana abin da ɗan faɗi hakan da haka a ilmantar da al'umma cewa kada wanda ya ganganci ya fita iri ba ta da fitar da zakan fi zakan waɗannan abubuwan su za a maida hankali a ilmantar da al'umma a majalis na matan aure da kuma hudubobi da kuma wurin karantarwa ga baki ɗaya kuma muna fatan da Allah ma mu alƙoƙari ko da satan nan a tuttura mu limaman juma'a ƙara faɗakarwa akan wannan da sauran malamai tunda akwai nambobin ƴan uwa sama da ɗari hudu da ake da su a rubuta wannan a rubuce a tunatar da su musamman lokacin sallah da kuma zakkan fit da kai kuma a shawarce su akan yadda za a shirya don wani sai kai mishi tunani sannan yake gane ba wani ba zai gane to aka ce bakwai to in shirya kenan tun karfe hudu da rabi wani ba zai gane ba sai ya fargajiya ce to a gaya mai cewa ga inda ya kamace yi wallahu ta'ala a ala wa alam sallallahu wa baraka ala nabi karim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cewa wanda suka yi wa waɗanda waɗansu fara ɗaukawa an fara tattara su ɗarin da fara kisa da tafi da ɗari ruwan waɗansu su samu ɗan ce da a sanar da karatun bisi da aka koya ce musamman da aka zo da yin kuka cikin a bisi masu na wannan matsalar su na kansa da ya na ba da aka yi ta taɓa wannan yin yake kasuwa da yake karatun cikin ciki kowane yau su kuma shi da kuma mummunin shi a na farko da za su a cikin da ka ji ka yi damuwa su a kuma mummunin da ta kawo da wasu abubuwa ta taɓa a wanda kake so ka damu da duka ba da sauki wanda ka taɓa da za ka ci koyar da wayar da kuma sun kasuwa da kuma wasu abubuwa da damuwa su ka taɓa shi shi ne ke damuwar mata za ta ɗauko masu hankali da suke da wanda ya suka zaka da shi da sunan shi da hankali shi Allah ta ala ala wa ala kira kalla wa kai na ala kuma akan kallon su ɗan da ɗan da ɗan da shafi wankan yi na shi wankan yi nan kawai mutum zai wanka ne kawai da bagian syari buku Ana yang makan ibadat mereka yang makan rumah Ini semua ini To, wankan idi ba ma idi kaɗai ba inda kaji shari'a ta ce wanka sawa'un wankan shiga musulunci wankan shiga harama da aikin haji ko umara wankan idi wankan juma'a wankan janaba wankan haila duk tsarinsu ɗaya ne kawai niyya ce ke bambanta da aka wanka ne irin wankan tsarki kuma ya tabbata a cikin asa na abdullahi dan umar da waɗansu daga cikin magabata cewa sunnan idi shine a caɓa wanka idan za a fita idi da kuma sanya kaya mafi kyau da haka wannan ya tabbata a cikin asar cewa ana yin wankan idi kuma kamar yadda ake yin wankan tsarki haka ake yin su wallahu a'lam na'am hmm. na'am hmm. hmm. to insha Allah ta'ala mai hakuri wannan sai mu tattauna akan ta gobe in Allah ya so yana cewa idan mutum yayi addu'a ya shafa to bid'a ce shafa addu'a a fuska to insha Allah ta'ala gobe sai mu magana akan wannan saboda lokaci ya fara da sosai sai mu hakuri da abin da ya samu subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.